بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول على بوديا مرر إياك بيساك هذا مو آه ونم يمشي نلي تنين عشرين دبير قوة dulhijjati a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine ashirin da shida ga watan takwas a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na casa'in da ɗaya a karatun da muke a littafin sharhin fadlil islam wanda asalin littafin fadlul islam na malam muhammad ibn abdul wahab ne wanda kuma jikansa ko in ce ɗaya daga cikin durriyarsa malam salih ibn abdul aziz ali sheikh ya sharhinsa muna babi na uku babu tafsirin islam la'alla zai zama darasin mu ko na ƙarshe ko kusa da ƙarshe insha Allah a ciki la'alla dai na kusa da ƙarshen a wannan babi babu tafsirin islam bayan ya kawo mana aya ta alƙur'ani akan bayanin fassarar me ake nufi da al'islam ba dai sai mun maimaita abubuwan ba da hadisin jibril wato hadisin umar dan khattabi radiyallahu ta'ala an na tambayoyin mala'ika jibril da hadisin abu huraira al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi kuma hadisin bahas ibn hakimin an abihi an jaddihi أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله في حديث أبو قلابة to kafin mu je kan wannan ko in ce a kansa muke ko hadithin abu kilaba an tuslima qalbaka lillahi wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadik karkashin fassarar wannan yau za mu shiga cikin bangaren da inda yake cewa thumma sa'alahu ayyul islami afdalu nan ne za mu tashi kuma a wannan bangare ne za mu magana akan alfarku bainal islami wal iman wannan wannan na san dukkan ku kun san wannan mas'alar la'alla dai ya ƙara shiga mana cikin ta yau fiye da kullum cikin wannan hadisi a tambayar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami afdalu qala al iman yace al iman an tambaye shi akan al islam sai yace mafificin islam shine al iman kaga wani yana da buƙatar bayani to in sha Allah ne za mu tashi ba laifi mu karanta daga farkon hadisin amma sharhin sai mu tashi inda yace sun masa'alahu karanto an abi kilabata nan sama kaɗan a wannan shafin ne shafi na ɗari da ashirin ko wa an abi kilabata yawwa نعم صلى الله عليه وسلم
قال أن تسلم قلبك لله
ويسلم ويسلم المسلمون نعم.
من لسانك ويدك نعم قال أي الإسلام أفضل نعم قال الإيمان نعم قال وما الإيمان مهم.
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت نعم
وأما الجنة الأولى فهي مرة فهي مرت معنا نعم، معنا معنى مم.
أن na'am
ويسلم المسلمون من لسانك ويدك na'am saboda ya wuce hadisin ba su bin hakim an abihi an jaddihi ba sai an maimaita shari a kansa ba abin da yake nufi ke Mm.
فجمع ما بين حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين مم.
في أن يسلم المرء mar'u المرء قلبه.
لله وحده na'am وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده na'am ويكون أدى حق الله حق الله أدى حق الله جل وعلا نعم وحق عباده وحق عباده المؤمن المؤمنين نعم ثم سأله فسأله مم.
أي الإسلام أفضل نعم قال الإيمان نعم قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره نعم أي الإسلام أفضل مم.
لأن الإسلام يشمل يشمل الدين كله نعم لأن الإسلام يطلق ويراد به عموم الدين عموم الدين عموم الدين نعم ويطلق الإسلام نعم إذا كان مع الإيمان نعم ويراد به الأعمال الظاهرة نعم كما قال جل وعلا نعم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا ولكن كونوا أسلمنا نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نعم وقوله عليه الصلاة والسلام نعم الإيمان في القلب نعم والإسلام علانية نعم رواه الإمام أحمد في مم.
مسنده إسناد فيه ضعف- فيه ضعف نعم لكن معناه ظاهر وتشهد له أحاديث أخرى أحاديث أخرى نعم الحمد أحسنت بارك الله فيك آه كما إذا مكجي بس من كوما mun sake sharhin juz'iyyar farko ta hadisin ba amma dai آه abin da ya ambata mana hadisin Abu Qilaba ar-rajul min ahli Sham an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal islamu qala an tuslima qalbaka lillah ka miƙa zuciyarka zuwa ga Allah wa yaslamal muslimuna su kuma musulmi su kukuta min lisanika daga sharrin hannun a harshenka wa yadika da kuma hannunka qala sai kuma ce ayyul islami afdal to wancan farko mun gama shi yawa ayyul islami afdal qala al iman qala wa mal iman sai sake tambaye su da shi imanin me imani قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت آه، من cika ƙarshen hadisin ko a wancan karan cewa ba iyakarsa kenan ba yawwa qala fa ayyul a'mali afdal qala al jihadu hadda zuwa ƙarshe Hmm. Ah, to dai in zamu tashi yau ba tare da mun shiga wani abun ba shine inda yake cewa ayyul islami afdal qala al imanu qala wa mal iman abin da yake kawowa tambayar dama har malamai suka tattauna akan wannan mas'alar da farko wannan mas'alar akwai saɓani a kanta tsakanin malaman sunna waɗanda suka tsaya akan tafarki madaidaici waɗanda suke kafa hujja da ayoyin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka rike fahimta ta as-salafus salih fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai to su kansu a tsakaninsu akwai saɓani shin in an ce al-islam daidai yake da al'iman abu ɗaya ne ko kuwa al'islam yana nufin wani abu daban al'iman ma yana nufin wani abu daban alal itlaqi a koyaushe ko kuwa akwai wani hali da sukan shiga juna to akwai wannan saɓanin mafi shahara ƙauli biyu ne kamar yadda malamin kawo mana ƙaulin muhaqqiqun da suke cewa idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa wannan ya shahara duk kun san shi ina jin kowa anan zai iya sharhin ma'anar wannan abu saboda wannan na tashi da muka shayi ko ƙauli na biyu shine ƙaulin al-Imam al-Bukhari da Muhammad bin Nasr al-Marwazi da makamantansu da suke cewa a'a al-Islam wal iman shay'un wahid kawai abu ɗaya ne in an ce al-islam to imani ake nufi in an ce iman to islam ake nufi haka wannan shine wannan wannan shine wannan an fahimci abu wannan shine ra'ayinsu to malam zai ya kawo mana waɗannan ra'ayoyi guda biyu da abin da ya rinjayar kuma a kai akwai kuma saɓani a wannan gefen har yanzu tsakanin mutakallimun madarisin ilmin kalam daban-daban a asha'ira da maturidiyya hangensu daban yan alwa'idiyya hangensu daban wannan suna cewa imani kawai iya aikin zuci ne alal itlaqi ba shi da alaka da aiki duk aikin zahiri to islam ne ba za a kira shi imani ba alal itlaqi ba kuma wani hali da zai zo a kira aikin zahiri a kira shi imani wannan shine mazhabar murji'a da kuma maturidiyya da asha'ira amma ina son ku kyale wannan mu tsaya mu karanta iya abinda malamin ya ambata mana a nan aqwalu a'immati ahli sunna yake cewa ayyul islami afdal qala al-iman an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi musuluncin da kace al-islam to shi musuluncin wanne ne a cikinsa wanne bangare ne a cikinsa mafifici inda kai ne aka tambaya ayyul islami afdal me zaka ce kaga ya danganta da fahimtar ka menene al-islam in fahimtar ka al-islam shine kawai sunan addinin musulunci kuma sai ka fahimci cewa ma'anarsa shine ayyukan zahiri su sallah da azumi da zakka da tsarki da sauransu to in aka tambaye ka ayyul islami afdal kaga ba za ka faɗi imani ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al-iman ashe kenan al-iman juz'un min al-islam an gane sai daga cikin dalilan dama da suke karfafa maganar ra'ayin malaman da suke cewa idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa wanda za mu kara bayanin sa yau shine na farko dai Allah madaukaki ya bambanta tsakanin waɗannan abubuwa biyu musamman a wannan aya da zamu ji qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna an yi taqiqin farki ko ba a taqiqi ba an yi uru-uru yake kamar da zamu zo mu ji insha Allah sannan kuma wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ayyul islami afdal maimakon ya ce as-sala maimakon ya ce al-jihad ko tunda islam aka tambaye shi sai ya ce al-iman ashe al-iman din shi ma menene juz'i ne min al-islam kamar yadda kuma al-islam juz'un min al-iman ko zamu zo mu ƙara bayani insha Allah sai mu ci gaba sai ce kala sai aka sake tambayar sa wa mal imanu to shi imanin kuma me an tambaye ka menene mafificin musulunci ka ce al-iman ya rasulullah to kuma sannan sai aka tambaya to shi imanin me to da tashi bayanin imanin kuma sai sai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ko wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut abin da ya ambata ke kun ga kenan ashe a cikin musulunci waɗannan abubuwan su ne mafifita to a nan kafin mu je can malamai suna cewa in kana so ka fahimci wannan matsalar a inda aka tambayi ayyul islami afdal ka ce ayyu khisalil islami afdal khisal ake tambaya ma'ana tunda al-islam din shu'ab ne yankoki ne daban-daban yanki daban akwai imani akwai ayyukan zahiri kuma dukkansu imani ne to gaba ɗayansu tunda shu'ab ne wannan shu'uba din imani ne wannan shu'uba din ma imani ce wannan shu'uba din ma imani ce wannan shu'uba din islam ce wannan shu'uba din ma islam ce to ashe kenan sai ka tambaya ayyu khisalil islami afdal a cikin bangarorin da su suka hada abin da ake kira musulunci wanne ne mafifici to sai ya ce al'iman domin ya nuna mana me ashe idan mutum ya ce musulmi ne shi to dole ne ya zama ya yi imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da mutuwa a da tashi bayan mutuwa duk wanda bai da wannan ba sauran khisalul islam dinsa ba za su karɓu ba saboda akan wannan aka gina sauran a kun gane dalilin da yasa wannan ya zama shine afdal din an fahimta yawa duk da zai komar da mu zuwa ga cewa la budda lil muslimi أن يكون له إيمان ولا بد للمؤمن أن يكون له إسلام ko ka sake cewa la islama liman la imana lahu wa la imana liman la islama lahu malamai suka ce in ka rike wannan ka'idar ita ce ma'anar idaftaraka istama'a idastama iftaraka kuma za ta fassara maka ma'anonin islam din da iman insha Allah an fahimta to mu je ila akhirih sai har zuwa karshe sai ce ai ma'ana ayyul islami afdalu a cikin dangogi da yankokin abin da ake kira islam wanne ne mafifici li'annal islama yace domin an ce islam yashmalu dina kullahu ya kunshi addinin baki ɗayansa imani da Allah da mala'iku da manzanni da ranar ƙarshe da littafai da sauransu duk yana cikin islam ko yawa sannan imanin zuciya takawarka ta zuciya haƙurinka tawakkalinka duk yana cikin me yana cikin islam kuma duk bangare ne na imani to sai ce li'annal islam dalilin haka shine shi lafazin al-islam musulunci yutlaqu ana amfani da kalmar shine ma'anar yutlaqu ana amfani da kalmar wa yuradu bihi umumud dini sai ya zama abin da ake nufi da shi addinin generally kamar da in an tambaye ka ka zo cike fom misali sunanka shekarunka inda ake aiki sai a tambaye ka addininka me za ka rubuta al-islam yawwa sai ka ce al-islam in ka ce al-iman ka yi daidai ko ba ka daidai ba me yasa baka nemo kai dai kai in dai ka yarda da idan taraka istama idan istama iftaraka sai kai dai to amma kuma amma a gurin waɗanda suka yi tambayar za su fahimce ka haka yawwa yan makaranta su za su fahimce ka an gane abu amma dai abin nufi in aka faɗi islam ya kunshi ne addinin ake nufi generally to shine abin nufi wa yuradu bihi umumud din haka nan yace wa yutlaqul islam lafazin islam din nan ana amfani da shi idan kana ma'al imani in an hada su tare da al-iman aka faɗe su wuri guda wa yuradu bihi ya zama ana nufin shi al-islam din al-amalu zahir ayyukan zahiri wa yuradu bihi ay bil islami al-amal al-zahira ay idan qurina ma'al iman to nan ya faɗi hali biyu ne halin farko amfanin lafazin al'islam ana nufin mai addini baki ɗaya amma in aka haɗa shi tare da imani aka ce al'iman aka ce kuma al'islam a siyaƙi guda ko a aya ɗaya ko a hadisi ɗaya ko a bayanin malamai haka wannan abu ya zo to kowanne sai ka bashi ma'anar da ta saba wata ɗaya an gane abun shine ma'anar dama wannan idastama'a iftarata to shi islam din wace fasara ake bashi sune al'amalu zahira duk ayyukan gababban waje ba na cikin zuciya ba sune al-islam abin da kuma yake cikin zuciya shine me shine al-iman yawwa kama qala jalla wa ala kamar da Allah madaukaki ya ambata qalat al-a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا mutanen ƙauye sun ce amanna mun yi imani mutanen ƙauye larabawan ƙauye a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka shigo kun ga irin yadda suke mu'amala da manzan Allah sallallahu irin yadda suke mu'amala da sahabbai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam an za su kira shi ma haka suke kiransa ba ya rasulullah sai ya muhammad kuma daga nesa kawai mutum ya zo ba sallama daga can kawai sai fara ya muhammad daga ƙauye nake na zo ina son kaza duk abin da yake sai ya saurara sai ya saurare su saboda mai halin su haka yake to sai suka zo suka ce amanna mu ma muminai ne wannan ba qur'ani me Allah ya ce kul sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu su waɗannan mutanen ƙauye lam tu'minu ba ku yi imani ba lam ana nufin har yanzu ba ku gama imani ba kamar ma'anar lamma yawwa ba ku gama zama mu- muminai ba walakin sai dai abin da za ku ce ƙulu ku ce aslamna to yanzu dan Allah wannan ayar ta bambanta islam daban iman daban ko bata bambanta ba ko to wannan bambantawar da aka samu tare da kuma wasu ayoyin daban da za su faɗi imanin shi kaɗai wasu ayoyin kuma da za su faɗi islam shi kaɗai sai a zo a ɗauki wasu abubuwa a ambata tare da wannan sai ya zama masu kamar sharaɗi in ba ka yi wannan ba to ba ka da islam har a je a ce sakamakon mutum wuta in ba ka yi wannan ba ba ka da iman sakamakon mutum kuma a ce wuta an fahimta to sai malamai suka ce ashe kenan islam ɗin da iman ɗin abu ɗaya ne in daban-daban aka ambace su amma in tare ka ambace su to suna da ma'ana daban-daban kun ga yanzu nan tare aka ambace su ko ba tare ba tare aka faɗi al-islam aka faɗi al-iman qul lam tu'minu kaga an faɗi imani walakin qulu mene aslamna yanzu ashe kenan akwai bambanci tsakanin amanna da kuma aslamna sun faɗi amanna aka ce a'a abinda za ku faɗa ne shine aslamna saboda me saboda khisalul imani abubuwan da ake tattaro su a ce mutum mumini ne kammalalle ba ku gama kammala su ba akwai abubuwan da ba ku san su ba domin imani ba iya lafazin baki ba ne yana da alaƙa da can tsatsakin zuciya sannan kuma ya zama mutum ya sallama yana da cikakkiyar sallamawa da miƙa wuya da amincewa da yarda da duk abin da Allah ya sauka larabawan ƙauye haka suke akwai abubuwan da ba haka suke ba ba akan haka suke ba su fahimci ma wani abun ba sai sun zo an musu bayani sai su ɗauka wani abun ma za a gaya musu a lokacin sai su ce a su wannan ba su iya ba an fahimci kaga ku shi mai imani cikakke in aka gaya masa me yake cewa sami'ina wa ata'na to sai a ce musu a kun dai karɓi musulunci kun faɗi la ilaha illallah sannan kuma kuna sallah gashi kun zo kuma za ku ƙara ilimi ai wannan ba rikici ko a wajen fahimtar wannan aya to sai ce walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubi walamma ne nan ma'anarta walam جوا معنى إلى الآن حتى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم لم يكتمل دخول الإيمان في قلوبكم ma'anar kenan ma'anar wannan lamma din kenan karka fassara ta da yayin da ba ma'anar ta yayin da a'a ma'anar ta lam ma'ana har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba kaga wani ya nuna imani kuma kenan a ina yake asalinsa kenan asalinsa a zuci amma kuma ayyukan zahirin su ma akan kiran su mene imani Allah sa an gane wannan guri wa ka qaulihi alaihi salatu wassalam haka nan kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace al-imanu fil qalbi wal islamu alaniya al-imanu fil qalbi wal islamu alaniya wannan shine mashhurin lafazin da malam ibn taymiya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa da yake tattauna wannan mas'ala kuma malam daga nan ya dauko lafazin ma asalin hadisin al-imam ahmad ya rawaito shi a musnad haka abu ya'ala cikin musnad da abubakar ibn abi shayba cikin al-musannaf daga hadisin anas hadisin anas radiyallahu ta'ala anhu قال يا شي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يقول ينا تشوا قاعد لفظين يكي ينا تشوا الإسلام علانية وانا شيني فرقوا أبن إسلام أكفار فلا الإسلام علانية مسلم شيني ظاهري معنى أيوكا ظاهري سني أكن كلا إسلام والإيمان شيكما إيماني في القلب أزوجيكي ثم يشير إلى صدره sannan sai ya ishara zuwa ga kirjinsa at-taqwa ha huna sai ce taqwa tana nan wannan ba wancan hadisin da kuka sani na 40 na waya wannan daban shi ma amma akwai wannan lafazi na at-taqwa ha huna yushiru ila sadri sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma wannan hadisin kamar yadda muka ji lafazinsa dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yar matsala malam haizami cikin majma'i zawaid ya ce rijaluhu thiqat rijalu sahih wannan isnadin waɗanda suka ruwato maganar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amintattu ne suna cikin malaman da al-Imam al-Bukhari yakan ruwaci hadisai hadisai daga wurin su shine ma'anar rijalus sahih ma khala Ali ibn Mas'adata banda wani mutum sunansa Ali ibn Mas'ada Ali ibn Mas'ada sunansa kenan وفقه وقد وفقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وابن معين wa abu hatim waɗannan mutane hudu da kuka ji sun ce amintaccen mutum ne amma wa da'afahu akharuna wasu kuma daban da yawa daga cikin malamai sun ce malamin da'ifi ne shi wannan ali ibn mas'adata shi sa malam albani a cikin aljami wato aikin da ya akan jami'is sagir hadithi na dubu tara dubu shida ɗari tara da shida ya ce wannan hadisi ne munkar munkar in an ce hadisi munkar wanda aka samu da matsala a cikin isnadin ko a ce da'ifi ne jiddan an gane shi mutumin sai a ce hadisinsa menene munkar ana ce ma hadisin shi ma munkar saboda mai riwayar ya saba ma abin da aka saba siƙat sun ruwaito idan shi ya zama ba'ifi ne sai ya ruwaito saɓanin abin da amintattu siƙa suka ruwaito shi ake ce mene munkar ai kun sani in kuma siƙa ne ya saɓa ma siƙa me ake ce masa shan duk kun karanta mustalahul hadisi yawa to wani hadisi munkar yake haka malam al-arnaut shi ma a cikin tahqiqin da yawa musnad na imam ahmad ya ce wani hadisi ba'ifi za ka dai magana mafi ƙarfi ta malamai raunin wannan hadisi alal aƙalla dangana shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito shi daga al-Imam Zuhri al-Imam Zuhri ya shahara ma daga bakin sa yakan faɗi wannan lafazi cewa al-islamu alaniya wal imanu ma waqara fil qalbi imani shine abinda ya tabbata a zuciya a zuci ake samun sa shi kuma islam shi ne aikin gaɓuɓɓa to ana ayi halin wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai malam ya ce rawahu ahmad ko al-imam ahmad fi musnadihi bi isnadin fihi da'fun ko da isnadin da yake akwai rauni a cikin sa lakin ma'anahu zahir amma ma'anarsa a bayyana take saboda bai saba ma wannan aya da muka kawo ta alqur'ani ta suratul hujurat ko domin in ya zama matsasudin abin da ake so shine ta haƙiƙul farƙi a tabbatar da bambanci tsakanin al'islam wal iman to an same shi a aya sawa'un hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba a ce dai akwai bambanci tsakanin al'islam da kuma al'iman in aka ambace su tare naka ba rikici sai ce wa tashhadu lahu ahadithu ukhra akwai wasu hadisan daban da za su yi masa shaida shi wannan hadisin zaka dai mu kyale maganar inganci da rashin inganci ga malaman hadisi shi yasa nan gaba za ku ga malam ya sake kawo wannan hadisin saboda me duk da dai an ji ba ingantacce ba ne to amma tunda ma'anarsa mai kyau ne yakan ambace shi kamar karɓaɓɓen abu an gane wannan ko in ba ku manta ba a wannan hadisin da muke magana akan sharhinsa na ambata mana cikakkensa har da bayanin cewa hadisin bai inganta ba saboda an ce an rajulin min ahli sham ko amma kuma babu wani juz'i na hadisin da ba shi da wani hadisin da ya masa shaida don haka jumlatan za a iya cewa hadisin ma'anarsa mai to wannan shi ma hadisin ba dauke shi haka ma'anarsa mai kyau ce za a amfani da shi wajen mai wajen tabbatar da cewa islam yana nufin daban iman ma yana bin wani abu daban amma in an ambace su tare a ambato ɗaya a siyaki ɗaya a aya ɗaya a hadisi ɗaya a magana ɗaya ya bayyana insha Allah ko ana ganewa bai to sai ce idza tabayyana zalika amma kafin mu je wannan wannan aya ta suratul hujurat tana cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja da ita akan cewa asalin imani fil qalbi kuma wannan ai zai taimaka mana wajen wannan bambanci tsakanin al-islam wal iman din in ya zama an ambaci al-islam wal iman a hadisi ɗaya ko a aya ɗaya wace ma'ana zamu baiwa al-islam mu ɗauki aikin larabawan ƙauye kamar yadda aya ta tabbatar mu ɗauki kuma wannan hadisin ko da dai ma'anarsa za mu ɗauka ba lafazin hadisin ba cewa islam shine me ayyukan zahiri shi kuma imani me shine aikin batsi in ka ɗau wannan yana nuna maka ashe kenan asalin imani a ina yake a zuci shi yasa Allah maɗauki ya faɗi wannan walamma yadkhulul imanu fi mene fi qulubikum kaga sai ambaci fi qulubikum waɗannan ayoyin da makamantan su kamar wasu zan ambata mana suna cikin ayoyin da su kuma murji'a suka yi riko da suka ce a to tunda kun ga an ce imani a zuciya dan me za ku je ku kai mana shi a cikin gabubba ku ce sallah ma imani ce su kuma nan sun yi mai sun yi kuskure sun yi watsi da wasu hadisan da suka tabbatar da cewa sallah imani ce da hadisin shu'abul iman wanne ne hadisin shu'abul iman hmm? kullum muna faɗarsa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna aw wa sab'una shu'ba shi musu imani yanki yanki sittin da wani abu ne ko saba'in da wani abu ko sai ce me a'laha mafi ɗaukaka na wannan shu'ab din misali kamar ka ce ne a musulunci ɓangarori ne da shi imani kai ɓangarori ne da shi mafi girman ɓangarorinsa shi ne mai ƙaunu la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah sai ce adnaha mafi ƙasa kuma shi ne imatatul azani tsari in ka ga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya to ka gusar da shi sai kuma ce wal haya'u shu'batu min al iman kunya wani yanki ne shi ma na imani shi ne har na gaya mana sha gaya mana wannan hadisin malamai suke cewa a wannan hadisin za mu fahimci abin da ahli sunna suka tafi zuwa gare shi ma'ana sahabbai da tabi'ai cewa in an ce imani ya kunshi ayyukan baki harshe ya kunshi kuma ayyukan zuci ya kunshi kuma ayyukan gaɓuɓɓa ayyukan baki shine alaha qawlu la hujjata kenan adnaha imaqatu imaqatu aiki ne na gaba hannu ne ya gusar shi kuma aikin hannu aiki ne na me na zahiri ba na zuci bane sannan sai ce wal haya'u min al iman me al haya'u kunya kunya ina take hmm a zuci ashe kenan imani ya kunshi waɗannan abubuwa guda uku aikin harshe da aikin zuciya da kuma aikin gaɓuɓa to akwai wasu ayoyi har yanzu da suke ƙarfafar wannan magana cewa asalin imani a zuci yake daga cikin faɗin Allah maɗauki da ke cewa ula'ika ka taba fi qulubihimul imana ko yawwa wa ayyadahum bi ruhin minhu a ƙarshen suratul hadid ula'ika ka taba fi qulubihimul imana kaga ya ambaci bai ce al-islam ba ana zancen zuci sai ya ambaci al-iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu a wata ayar yana cewa walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai ce me wa zayyanahu aina fi qulubikum kun gani sai masa kawa fi qulubikum a zukatanku bai ce wa zayyanahu fi aydikum ba bai ce wa zayyanahu fi arjulikum ba amma sai ce wa zayyanahu fi qulubikum haka nan kuma wa karra ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wannan ayar walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ta ita ma suratu al-hujurat da kuma fadin Allah manufi da ke cewa wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum والتمحيص يكون للإيمان أنا نفهم أجرب إيماني abin da ke zuciya abin da kuka ce kun yarda da shi a gwada a gani da gaske kuke ko ba da gaske ba sannan da kuma duk wata aya wadda a ciki Allah maɗauki ke cewa ulaika qada Allahu ala mene ala qulubi duk wata aya da aka ce an toshe zukata ko an yi khatmi khatama Allahu ala qulubihim ma'ana ana zancen inda imani ba zai shiga ba a kenan saboda asalin imani a zuciya ke har yanzu duk inda Allah mulki cewa bi zati sudur inna Allah alimun bi zati sudur wallahu alimun bi zati sudur Allah yana sane da abin da ke cikin ko ma'abucin sahibi ko abin da ke cikin zuciya ko kirji me ake nufi da wannan imani abin da ke cikin zuciyar mutum na imani to Allah shine mafi sane da haka haka nan duk inda za ku ji Allah madauki ya amfanin ala qulubihim akinna ko yau ko fi gulfin wa qulubina fi gulfin an lullube an zagaye an sanya mukulli an rufe to duk wannan ayoyin suna magana ne akan ma fi qulubi min al-imani saboda me saboda aslul imani fil qalbi asarin sa sune a waje amma duk abin da yasa ba a ɗauki ra'ayin murji'a ba saboda waɗannan ayoyi me saboda ayoyi daban da suka zo suka ambaci aikin zahiri aka kira shi imani za ku bani misali ɗaya suratul baqara inda Allah maɗauki ke maganar alƙibla ba mun yi ta ba da yake cewa قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام أزواج شعيب سيجي سيجي وما كان الله ليضيع إيمانكم سبب ونن شيني ‘ya'yan sahabbai da suke tambayar ya Rasulallah gashi Allah ya ce a an juyar da alƙibla an umarce ka ka juyar da alƙibla da kana kallon baitul maqdis ka juya zuwa kallon ka'aba to yanzu iyayenmu da suka mutu bayan kuwa ba sa nan aka ba da umarnin a juya alƙibla daga baitul maqdis ta koma ka'aba sallar su ta yi Allah zai karba ko sallar su ba ba Allah ba zai karba shine Allah madauki sai ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ألا بذي توزر تد إيمانكم بقى me ma'anar wannan wa ma kana Allah duk malamai suka yi cewa ijma'i ne na malamai cewa abinda ake nufi da wannan ayar wa ma kana Allah liyudhi'a salatakum Allah ba zai lalata sallolin ku ba sallolin da kuka yi kuka kalli baitul maqdis suna nan an rubuta su tunda ai bisa umarnin Allah kuka kalli baitul maqdis bisa umarnin Allah aka canza aka komo maka don haka lokacin da kuka yi ko iyayen ku suka yi wancan sallah sun yi umarni sun bi umarni don haka imanin su ba za a lalata shi ba to ya jama'a a wannan ayar Allah ya kira lafazin imani amma me yake nufi da lafazin imani sallah ashe kenan sallah mai ce ce imani ce sallah kuma aikin mai gaɓuɓɓa ashe aikin gaba yana zama mene imani an fahimci wannan to irin wannan fahimtar ce mai faɗi manyan malamai suke yi sai kaga sun ce in duk inda kaga Allah ya faɗi wani abu to gaskata shi a wannan kar ka zo ka ƙaryata wani gefe misali yanzu sai wani ya ce ai walam ma yadkhulu al-iman fi qulubikum ai kawai imani ai nake a zuciyarki sai kawo waɗannan ayoyin sai ce babu imani a sallah babu imani a kaza sai a ce a'a to ai fadin Allah kaza duk malamai sun fassara shi abin da ake nufi shine kaza sannan ayyukan gabubba da yawa ga hadisin nan wannan na shu'batul shu'abul iman duka ya nuna ayyukan gabubba su ma menene imani ashe kenan sai a ce to in muna so mu fita lafiya sai mu ce imani asalinsa ko da asalinsa a zuci yake to amma ya kunshi ayyukan gaɓuɓɓa don haka in ambatan lafazin imani ya zo a cikin alƙur'ani in shi kaɗai ne aka ce imani to islam na aikin gaɓuɓɓa ya shiga ciki tun yanzu kun fahimci islam ma'anarsa me aikin gaɓuɓɓa imani kuma me aikin zuci to duk inda aka ambaci al'iman shi kadai to sai ka tattaro al'islam sai ka sa a cikinsa sai ka ce duk ma'anar su ɗaya duk inda aka ambaci al'islam shi ma shi kadai ba a faɗi al'iman ba sai ka tattaro duk ma'anonin al'iman billahi wa mala'ikati wa kudu sai ka cusa shi a cikin ayyukan zahiri sai ya zama me duk yana cikin al'islam yanzu wannan fahimta ba ta fi sauki ba to wannan ita ce ma'anar idza افترقا وإذا افترقا اجتمعا إذا افترقا منه نتو أما تمنى تقول يوم إذا اجتمعا ذكرا إذا اجتمعا ذكرا كساوة من كلمة in suka haɗu wajen ambato ma'ana aka ambace su tare iftaraqa mene ma'anan yawwa iftaraqa mene ma'anan kun fahimci zancen in suka haɗu wajen ambato aka faɗe su a aya ɗaya kamar a wannan aya قالت الأعراب آمنا قال لفظ إيمان قل لم تؤمنوا lafazin imani walakin qulu aslamna ga lafazin al-islam Allah ne faɗa Qur'ani ga islam ga imani tare to shi wannan shine ma'anar mene idajtama'a zikran an ambace su su biyu tare a aya ɗaya to menene me zai faru wajen fassara iftaraqa sai su rabu ma'anan wajen ma'ana sai ka ce ma'anar imani ayyukan zuci imani mai natsuwa takawa mai zurfi imani da mala'iku imani da ranar ƙarshe karɓar shari'a baki ɗaya babu raddin komai sam'an wa ƙa'atan miƙa wuya gaba da duk wannan shine ma'anar imani shi kuma al-islam a ce dai mutum yana sallah ya ce la ilaha illallah iya abin da tsaya kenan don haka asalinsa musulmi ne amma kamalar imani sai ya shigo ciki an yi ilimi an ƙara imani ana jin ayoyi ana kuka ana ƙara takawa to nan ne ake samun imani saboda me asalinsa daga zuciya ke ɓuɓɓugowa me dalilin da yasa za a yi wannan fassara saboda Allah maɗaukaki ya raba abin gida biyu don haka ba daidai ne bane mutum ya ce dukkan su abu ɗaya ne tunda Allah ya raba shi yasa yana daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja da su wajen raddi ga al-Imam al-Bukhari da Muhammad bin Nasr al-Marwazi a cikin littafin sa Ta'zim Qadr as-Salah suka ce ai gashi Allah maɗaukaki ya riga ya raba wannan ma'anar tun da ya ambace su tare ya kore wa waɗannan mutanen ƙauye aka kore musu na farko aka tabbatar musu na biyu ashe gaskiya na farkon da na biyun ba abu ɗaya bane ko kuna da ja akan haka hmm ai na ga kowa ya sallama yau tunda Allah ya ce ba ku zama mumine ba amma ne ku ce mu musulmi ne ashe kenan Allah ya yadda akwai bambanci tsakanin al-Islam da kuma al-Iman an fahimci wannan to tun da ku haka ne sai suka ce to abubuwan da su waɗannan malaman su bukhari muhammad bin nasir almarwazi su kuma suke kafa hujja da su su ne duk wuraren da aka ambaci islam ɗin shi kaɗai ba a haɗa shi da imani ba ko aka ambaci iman shi kaɗai ba haɗa shi da mai da al'islam ba sai su ce to tun da al'iman a nan ana nufin hadda islam ko to shi kenan ma'anarsu ɗaya wannan shi ne hujjojin su ne malamai suka ce to ai tun da Allah ya bambanta ya kamata mu girmama abin da Allah ya sai mu ce imani da musulunci dukkaninsu ma'anarsu ɗaya idan an ambaci ɗaya ne shi kaɗai ba ambaci ɗayan ba in kuwa aka ambace su tare to tun da Allah ya raba mu girmama maganar Allah kar mu ce Allah bai fahimta ba mu mun fi shi fahimta mu yadda akwai bambanci kun fahimci abin yawwa kuma wannan dama shine muqtaba aqidati ahli sunna a kowanne babi in kana son kar ka fada bid'a to kullum ka zama tare da nassoshi kada ka ce zaka canza maganar Allah ko ka ce Allah ne bai faɗi daidai ba lafazinka ne fi ko manzon Allah bai faɗi daidai ba lafazinka ne fi akwai hatsari a wannan amma ka karɓi lafazin da Allah ya faɗa daidai yake amma za ka iya bashi ma'anar da ba wannan ba kun ga bambancin tagyirin lafazi labudda an ya tazammana tagyirin ma'ana amma isbatul lafazi da kuma ba da wata ma'ana ba lalle ne ya zama taharifi ba kun fahimci zance na kamar mu gane ba ko din da larabci da larabci aka faɗa wato idan mutum Allah ya faɗi wani abu sai ka zo ka ce ba haka ya kamata a ce ba kaza ya kamata a ce to wannan matsala ce babba amma sai ka bar shi a yadda Allah ya ce sai ka ce to amma ma'anar wannan anan shine kaza can wani wurin da aka faɗi wani abu daban shi kuma ma'anarsa kaza to wannan ka yi daidai an gane me nake nufi to wannan shine manhajin da ahli sunna suke bi a kowane lamari ka zama in Allah ya faɗi magana to ka karɓe ta kar ka ce ba haka ya kamata a ce ba a'a ko da akwai wani tana buƙatar wani tawili ba tawilin ake koyewa akwai inda tawilin yakan kama tilas sai an yi kamar wannan din cewa duk inda aka faɗi islam ana nufin iman duk inda aka faɗi iman ana nufin islam ai ba nasi bane fahimta ce ta malamai amma me yasa aka wannan fahimtar saboda bambancin da aka nuna a wannan ayar musamman da kuma sauran hadisai cewa akwai bambanci tsakanin al-islam da kuma al-iman sannan kuma sharuɗan da kowanne ɗaya daga cikin su ya kunsa sharuɗan da idan ba a cika su ba za a shiga wuta an faɗa dangane da imani an faɗa dangane da islam ashe kenan islam kamar imani yake islam kamar wato abin nan imani shi ma kamar al-islam yake amma in aka faɗi kowanne daban-daban Allah sa ya kun gane zancen nan yanzu don haka yanzu kun riƙe idan sama amini zikiran iftaraka min ma'ana sai wa idan iftaraka zikiran me zai faru istama'a ma'ana sai ka juya abin kun gane na farko idan idza jtama'a sai zaka fara faɗa in suka haɗu wuri guda zikiran a ambato iftaraqa sai su rabu ma'anan wajen ma'ana haɗuwar su wuri guda a wannan ayar qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna an faɗi imani da islam kun ga sun haɗu ijtama'a mene zikran to me zamu yi iftaraqa ma'anan sai mu bai kowanne ma'ana daban sai mu ce abinda Allah ke nufi da Islam a nan wanda mutanen ƙauye suka yi shine sun yi da la ilaha illallah kuma suna sallah suna aikin zahiri an gani sannan abin da ya kore musu shine ainihin darajar zuci na imani kammalalle shine abin da ba su da shi an fahimci abin ashe kenan sai a ce imani shine ayyukan zuci islam kuma shine me ayyukan gaɓuɓɓa wannan idajtama'a zikiran kenan to idaftaraqa zikiran in suka ragu wajen ambato ma'ana aka ambaci wannan shi kadai a wannan ayar ba a ambaci ɗayan ba ko aka ambaci ɗayan ma a wata ayar shi kadai ba ambaci ɗayan ba to me zai faru ijtama'a ma'anan to sai su haɗu a ma'ana Allah ya ce muminai to sai ya zama duk muminai da musulmi sun shiga ciki duk ayyukan islam sun shiga cikin al'iman in Allah ya ce al'islam to kuma duk ayyukan al'iman billahi wa mala'ikaci wa kutubi wannan na zucin sai su tattaro duk sai su shiga cikin ma'anar al'islam ta zaki ina gaba rikici ba kuma wahalar fahimtar wannan kowa ya gane to mu je sai sai idza tabayyana zalika idan wannan ya bayyana فأفضل الإسلام هو الإيمان تو musuluncin da ya fi kowanne musulunci shine imani ko an gane musuluncin da ya fi kowanne bangare na musulunci bangaren musulunci yankin musuluncin da ya fi kowanne yanki muhimmanci shine al'iman ko saboda shine al'asul huwa al'asul alladhi yubna alaihi al-furu' domin duk wanda bai imani da mala'iku ba bai imani duk sallarsa ta dare duk sallarsa ta farilla in kullum shine liman a sahun gaba shekara nawa amma sai ce bai yadda da mala'iku ba amma kuma kullum a zahirinsa ana ganin ayyukan zahiri yana aikatawa yana sallah yana azumi in an ce zakka yana yi ya je aikin haji duk yayi amma kuma bai yadda da mala'iku ba me hukuncinsa wancan ayyukan zahirin da sallarsa da zakarsa da azuminsa da aikin hajjinsa Allah zai karba ba zai karba ba saboda me saboda ya bar afdalul islam in yana so ya yi islam ne sai ya tafi yana ayyukan zahiri to gashi kuma ya bar al'iman to su al'amalu zahira din ayyukan islam ba za su karɓu ba in babu al'iman an fahimci abin insha Allah to haka nan in ka juya idan mutum ya ce ya yi imani da mala'iku ya yi imani da ranar ƙarshe ya yi imani da manzanni da littafai da wannan al'iman din da da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al'iman an tu'mina billahi ko sai dauki wannan ya yi imani da za a tashi bayan mutuwa amma kuma sai daina sallah kun ya yi makalewa aikin batsini ya aje aikin zahiri to kun ga ya yi mene yana ganin kamar yana da imani amma kuma ya bar islam to shi ma sai a ce masa islam ɗin nan naka ko in ce imanin nan naka da ka yadda da mala'iku da sauransu da sauransu to ba zai maka amfani ba tunda Allah ya ce a yi sallah kaƙi an fahimci abu don haka ashe kenan dole in kana son ka zama musulmi gangariya sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu kai musulmi ne kai kuma mumini ne an fahimci abu insha Allah sai ce idza tabayyana zalika fa afdalu al-islam huwa al-iman hal yumkinu an yakuna al-islam bila iman sai ce shin zai yiwu a ce mutum yana da islam amma ba imani au an ya kuna al'imanu bila islam ko ya zama mutum yana da islam imani amma ba shi da islam zai yiwu sai ce laisa kazalika ba haka bane ba zai yiwu ba yace wa qad zakartu lakum fi ma madha mukhtasaran cikin abin da ya gabata a baya na ambata muku a takaice an al ulama ikhtalafu cewa malamai sun yi sabani hal al islamu wal imanu shay'un wahid am huma shay'ani mukhtalifani shin imani da musulunci abubuwa biyu ne abu ɗaya ne kai ko kuwa abubuwa biyu ne daban-daban wannan ya saba ma wannan wannan ya saba wannan wa halil muslimu wal mu'minu sannan kuma wata tambayar ita ce shin da musulmi da mumini shay'un wahid abu ɗaya ne am ko kuwa huma shay'ani mukhtalifani abubuwa ne biyu daban-daban yace sun rarraba ala aqwalin kan ra'ayoyi daban-daban aqrabuhuma qawlani mafi kusa da daidai sune ra'ayoyi guda biyu su suka fi karfi akwai sauran da ban ambata ba da Allah darasin mu na gaba insha Allah zamu ambace su tunda ma ba mu taba bude wannan matsalar da fadinta irin wannan karan batun da ya ambace ta insha Allah zamu kawo sauran aqwal din da ra'ayoyin malamai da kuma hujjojin kowane bangare mu ji kuma abin da shi ne abin tarjihi duk da dai abin tarjihi mun riga mun sha fadarsa shi ne wannan kauli na almuhaqqiqun wanda malam zai kawo mana idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa da fatan an fahimta saboda lokaci ya kore za mu tsaya a nan sai zama wannan maganar alƙaulul awwal din akan sa za mu tashi in Allah ya kai mu mako mai zuwa bi iznihi ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya kai mu lokacin Allah ƙara mana ilimi ya kuma sa ya zama mai amfani amma ina fata dai kun fahimci wannan matsala ni kullum ina nanata abu sai ga kamar ba a gane amma kuma ana cewa an gane kuma an gane din insha Allah to insha Allah wata rane za mu rika dan gwaje-gwaje ko na sai an yi mai eh kamar ya eh yi bayani ban gane yanzu eh Mm. To. oho na'am gaskiya kamar abin da ya shafi karatun jarabawa ne a gun dan makaranta galibi yana karatu wani gun sai ga kamar bai gane ba in kwashin ta zo wurin sai ga ya ba da amsar saboda abin yana ya dan yana da idea ne da bambanci da wanda baka da idea kwata kwata eh to alhamdulillah in mutum yana da idea shi ake ce yana da ilmami eh to ko idea kake da ita amma dai a harkar karatu ana son ya zama ka fahimci abin yadda ya kamata kuma alhamdulillah nanata wadda ake yi yau da kullum tana sa ai wannan yana da cikin matsaloli mafi saukin fahimta ko to Allah ƙara mana fahimtar Allah kuma ya tabbatar mana da abubuwan guda biyu al-iman wal islam duka su tabbata a zuciyarmu kuma Allah ya haɓaka mana su ya ƙawata mana su ya tabbatar da mu a tafarki madadici sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk